أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنهم إنا لا تنظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المرؤوف رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أساد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركة مدى أزمي يوم ashirin da ɗaya ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya wato ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu. cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan zahir maulana a shekha sharif ibrahim suhail al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a garin sufari a muna cikin suratul mu'minun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace bal qulubuhum fi fi ghamratin min hadha yace kai dai bari kai waɗannan kafirai zukatansu suna cikin wato matsanancin jahilci game da wannan alkur'ani ne walahum a'malun min duni dalika suna da ayyuka koma bayan ayyukan mumine marasa kyau hum laha amilun da suke aikata su eh da haka za a musu azaba akan wannan ayyuka hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi suna aikata waɗannan ayyuka har lokacin da Allah ya ce zai kama shagababbun su mawadata da shugabannin su da azaba wato shi ne za a kashe su da takobi ranar badar idahum yaj'arun sai ka gansu suna ta ƙara dan azabar Allah ya zijjuna yuqalu lahum la taj'aru sai a ce musu kakkui ƙara a yau innakum la tunsaruna minna ba za a taimake ku ga barin azabar mu ba a yau na'am قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ai, dama ayoyina sun kasance ana karanta muku su, amma kuka zamanto kuna ja da baya ga barin waɗannan ayoyi ba ku ba da gaskiya da su ba, da haka za a yi muku azabar da ba za a taimake ku a kanta ba. Tarji'una alƙahƙara Na'am. Kuna masu girman kayi wato kasancewar ku ku mutanen Ka'aba ne ko ku mutanen harami. Na'am. Wato ta hajiruna kuna sambatu ai magana ta batsa wato a gefen Ka'aba samiran kuna hiran dare. Wannan samiran ɗin jinsi ne an kawo shi mufradi amma jam'i ake nufi. shi yasa aka kawo halin wato wannan din shi wato sifan shi a matsayin jam'i samiran tahjurun ko tuhjurun kaga ai samir mutum guda ɗaya ne to amma jinsi shi ake nufi kuna zaune kuna magana batsa a gefen wannan Ka'aba dan kuna ganin cewa ku ne mazauna harami za ku yi abin da kuke kuka ga dama Allah ya ce نعم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace shin ba su lura da wannan alqur'ani yana nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko dan abin da bai zo wa iyayensu na farko ya zo musu shi yasa suke inkari eh na'am أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون
kuma kun san wannan annabi da aka aiko muku amma fahum munkiruna lahu kuna masu kore shi na'am أم يقولون به جنة kuma ko kuna cewa yana da aljanu tare da shi ne na'am بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق خالدون Allah ya ce bari annabi ko ku alqur'ani ya zo musu da gaskiya shine kaɗai ta Allah amma yawan su ba sa son gaskiya ne shi yasa na'am ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن walau ittaba alhaqu da a ce wannan alqur'ani da yazo ya bi son rayukansu cewa Allah yana da abokin tarayya ko ko Allah yana da da to da waɗannan sammai da kasai dukkan su su rushe da abin da ke cikin su na'am فأتيناهم بذكرهم dan ba taɓa wato shugaba guda biyu ba kai ko da a hankali ma sun san ba a sa wato takobi biyu a cikin kube guda ɗaya ba to tunda takobi guda biyu ma ba sa zama a cikin gida guda to ta yaya za a ce an yi alloli guda biyu kama annahu la yasihu sayfani fi ghimbin wala ba'lani ala imra'atin ko da maza biyu ba zai yi su zama ga mace guda ɗaya ba da haka la yasluhu ilahani ala alamin wato ubangiji guda biyu abun bauta biyu ba za su yi wato ga wata halitta ba Mm.
فهم عن ذكرهم معرضون ubangiji tabaraka wata'ala yace bal atainahum bi dhikrihim mun kawo musu alqur'ani amma suka bijire ga barin sa na'am فهم عن ذكرهم معرضون na'am أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير wannan gujewa da suke yi shin ko kana tambayar su wani lada ne akan abin da ka kawo musu na'am وهو خير الراجعين ai wato sakamakon ubangijinka shine mafi alheri ladan Allah kenan kuma Allah shine khairur raziqin mafificin dukkan masu arzikawa na'am وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
ubangiji tabaraka wa ta'ala shine khairur raziqin da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mutane su kyautata nema da haka dan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai arzurtawa ba wani sogulin naka ko wani abin da zaka yi sai abin da Allah ya baka eh akwai wani wato sarki da aka yi sunansa Harun ar-Rashid a raja'a Harun ar-Rashid min al-Hajj ila al-Kufah wannan sarki ya dawo wato daga hajji ya zo kufa fa khata jama'ahu aljaysh sai wato ya tura- ya fita tare da rundunarsa eh wa alaihi alhijabu akwai shamaki na sarauta a kansa yukallimu an-nasa wara'a sitarin yana wa mutane magana a bayan wannan shamaki fa waqafa lahu rajulun yunadihi bi a'la sautihi sai wani mutum ya tsaya wato yana mai kiransa da mafi ɗaukakan murya yana ce masa ya harunu ya harunu ya harunu kuma sarki ne kaji ai shine amirul mu'minin na zamanin sa ya kira shi da wannan suna fa ta'ajjaba min hadha alladhi yunadihi bismihi sai mamakin wanda yake kiransa da wannan suna nashi fa auqafa al-jaysha sai tsaye da wannan runduna wa qala irfa'u sitara an wajhi ku dage shamaki kariya ga barin fuska ta farafa'ul hijaba sai suka dage wannan hijabi fa qala lahu ya harun ya harun qala lahu hal ta'rifuni yace shin ka san ni ne qala lahu na'am ana a'rifuka yace na san ka qala man ana yace to wane ne ni qala anta alladhi law zalama ahadun fil mashriqi wa anta fil maghribi law akhadhaka Allahu bihi yawm al qiyamati yace na san ka kai ne wanda da a ce wani zai zalunci a mahudar rana kai kuma kana mafaɗar rana to Allah sai ya kama ka akan wannan laifi ka ji fa abin da ya gaya sarki idan mutum ya zama shugaba to duk wani zalunci da aka yi to sai an tambaye shi bayan mutum an masa hisabi a karan kansa an masa hisabi akan iyalansa to za a bincike shi akan ƙasa duk abin da aka aikata na ƙasanka to sai an maka hisabi a kai don haka wa shugabanci ba ƙaramin bala'i ba ne ko jaki tun cibe sai an tambaye ka akan wannan da haka mutane idan aka ba mutum shugabanci yayi kokarin sauki amanan Allah eh babban aiki ne yace law zalama ahadun fil mashriqi wa anta fil maghribi law akhadhaka la akhadhaka Allah bihi yawm al qiyamati fa baka take sarki sai kuka da yaji wannan magana qala lahu ma tara fi halina sai yace wannan mutumin me kake gani a halina kala a'ridu ala kitabillah halin ka din ka bujirar da shi akan alqur'ani dan Allah yace innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim masu biyayyan Allah suna cikin aljanna ranar tashin alkiyama cikin ni'ima su ko fajirai suna cikin wutar jahannama wa adhunnuka fi ash-shatr ath-thani kaji kenan a barota yace ina zaton ka kai kai ko kana ɗaya bangaren ne wato bangare na biyan wutan kenan Allah kiyaye qala wa kaifa a'maluna as-salihatu allati naqumu biha yace ya ne ne ayyukan mu nagari da muke aikatawa qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ka sani Allah yana karban ayyukan masu tsoron sa ne qala wa qarabatuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to ina dangantakan mu da annabi mu zuriyan annabi ne ai abbasiyawa ne abbasiyawa su ba sharifai ne ko ya'an sayyidina abbas ko zuriyar sayyidina abbas wanda jikoki wato ammin rasul ammin manzo sallallahu alaihi wasallama qala fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun yace ranar da aka yi busan kahoto ai ranar babu batun dangi qala shafa'atu rasulillah yace ai akwai ceton banzo qala lahu wala yashfa'una illa liman irtada babu wanda suka isa su yi ceto sai waɗanda Allah ya da su za a ceta kaji ai wannan mutumi eh wato qala lahu kulli hajataka adhiha laka wa tamshi wato wannan mutum sunan sa buhlul wani sufi ne babba ana ce masa buhlul almajnun amma ba mahaukaci bane an ce za a bashi alƙalanci ne washe gari kawai sai nuna ya haukace saboda tsoron alƙalanci abin da mu kullum muna ta rubuta CV muna neman ko? An gane ayi. A wato, akwai wani an ce dutse ya yi ƙara wajen Allah. Ya ce wa Allah, ka halice ni ka sanya ni wato a ƙasan shadda Allah ka ajiye ni? Ja'alta ni fi ustika ni fi? Sai Allah ya ce masa, ka gode wa Allah da na kau da kai ban da ta kujera alƙali ba. Ka ji ai, kujera alƙali ma bala'i ne. Imam Suyuti yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya qazatan. Shikenan akwai ni makocinsa sai aka kama shi a kotu. Da aka kama shi sai ya tura yace Suyuti ya zo yayi ko yayi belin din sa. Sai Imam Suyuti yace a gaya masa cewa shi ya kai makamin ganin Annabi a farke. Kuma yana ganin yana tambayan Annabi hadisai wato ingantattu da wanda basu inganta ba. da haka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ya je ba akwai wanda ya taba zama a shimfiɗa wato na kotu kaka ɗin kaɗai da ya zauna bai ƙara ganin annabi bai ci dalilin haka yana tsoron shi ma kada haka ya faru da shi da haka hakkin mutum wallahi ba ƙarama abu ne mutum ya kiyaye hakkin mutum sosai eh to kaga dalilin wannan buhulul ya nuna cewa fa shi mahaukaci ne amma ba mahaukaci bane يقولون بهلول المجنون هو العاقل حقيقة شي با ما هو كشي بني مي هنكلي ne قال له قل لي حاجتك كجايا مني بقاتك اقضيها لك وتمشي wato sai na biya maka bukatarka ka tafi qala lahu hajati an taghfir li dhunubi wa tudkhilani aljannata wa tudkhilu wa tudkhilani aljannata bukata ta shine ka gafarta mini zunubaina kuma ka sa ni aljanna qala la aqdiru ala hada yace a wannan ba ni da iko akan shi walakin balagani anna alayka duyunan kathiratan aqdiha anka yace labari ya ishe ni akwai basuka akanka masu yawa dan haka zan biya maka su qala ad-daynu la yudda ad-daynu la yudda ad-dayna bashi baya biyan bashi dukiyan kalakawa zaka dauka ka biya mun bashi ai ko to kai ma bashi kace ai da aka bashi baya biyan bashi rudda amwalan nasu ilayhi kame da dukiyar mutane wajen su shine abin da ya dace kai fa anta aktharu minni duyunan dan haka kafi ni yawan bashi ma kala atakaffalu laka bi rizqika muddata hayatika zan maka lamunin wato arzikinka tsawon rayuwarka ya rika ciyar da kai qala lahu ma ashadda hamaqataka yace wa sarki mamakin wato wautarka nahnu abdani lillahi mu ni da kai bayin Allah ne wa huwa raziquna shike arzuta mu tadhunnuhu yatadhakkaruka wa yansani ana shin kana tunanin Allah zai tuna ka ni ya manta ni mazaje kiraya in wani ya samu an dauke masa cin sa da shan sa ay alhamdulillah waqtu innaka anta ta'imul kasi sai kwanta kai ai masa komai yace a'a fa ghadiba sai sarki ya fushi wa qala uqtulhu sai ce a kashe sa fa qala ba'd al-jama'ati la iyyaka ya amir al-mu'minin la taqtulhu sai ce ina gargadin ka sarkin mu'minai kada ka kashe wannan فضحك بهلول سي بهلول داريا وقال لست أدري أيكم أشد حماقة بل سندكو ده سركن واني في وتابا الذي يقتل من لم يحضر أجل أجله أو الذي يشفع في من حضر أجله wato wanda zai kashe wanda ajalinsa bai zo ba shi dan yi mamakinsa ko ko wannan wanda yake neman ceto ga wanda ajalinsa ya zo in lokaci na kun isa ku hana shi kuma in lokaci na bai isa kashe ni ba menene kuke magana eh ayyukum ashaddu hamaqatan wane ne yafi wuta fa dhahaba anhu take wannan buhulul ya tafi da barin sarki eh to dan haka kaga irin wannan wato da suke ganin cewa Allah shine khairu raziqin eh an ce wannan buhululu din marra ala qasrin rashid ya taba wucewa ta wato masarauta ta rashidu fa kataba alaihi sai rubuta masa wannan magana rafa'ta al-jissa wa wada'ta an-nassa ka dauka kasminti ka kaskantar da nassi rafa'ta at-tina wa wada'ta ad-dina ka dauka ka wato tabo ka kaskantar da addini in kana min malika faqad asrafta idan wannan gini da kai in dukiyarka ne to kai barna da Allah inna Allah la yuhibbul musrifin wa in kana min ghairi malika idan ko ba daga dukiyarka kai wannan gini ba faqad zalamta inna Allah la yuhibbul zalimin to kai zalunci shi ko Allah yana azabtar da azalimai walakin kana rashidu raqiqan shi wannan sarki rashidu wato yana da kaushin zuciya kullama wa'adahu yu'athiru fihi wato duk lokacin da ya masa wa'azi yana masa tasiri to kaji فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ألا بايا من تكوى نعم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم للي كان كيران waɗannan mutane zuwa ga addinin musulunci na'am وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون Ubangiji ce waɗanda ba sa ba da gaskiya da ranar tashin alkiyama da sakamako da uquba lanakibuna haƙiƙa sun kau ga barin wato addinin Allah na'am ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون wato wannan aya sababu nuzuliha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala wa tuqatala quraishan yawma badr sababin saukar wannan aya annabi ya yaki quraishawa ranar badar faqatala aba jahlin wa utbata wa shaybata wal walida ya wato kashe abu jahli da utbatu dan rabi'a da shayba wato dan rabi'a da kuma walidu dan shayba din wa dan utba wa 70 min ru'asaihim da mutum 70 cikin shugabannin su wa qadda'a alaihim qabla khurujihi min makkah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu addu'a gabanin ya fito daga garin Makka dama, inda ya ce, Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini a Yusufa, Allah ka sanya musu wato shekaru ba su tsanani irin shekarun da ka ɗora wa wato annabi Yusuf, fa waƙa alƙahtu fihim wato fari ya auku cikinsu hatta akalu kilabahu, sai da suka ci karnukansu ma, wa akalu kullama indahum, suka ci wato duk abin da yake wajensu. فركب أبو سفيان وجماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان دوس متاني شيل شيخ واتو ونان مكة دين كما شيخ القبيلة كما سركيوس أما باس لسركي سيسك جي وقالوا أنت نبي الرحمة كيف النبي الرحمن وقد تلت آباءنا بالسيف كاكك شيئا يمد تكبي وأبناءنا ka kashe ƴaƴanmu da yunwa bil ju'i kaifa hadhihi ar-rahmatu ya wannan rahma kai da aka ce rasulur rahma kuma kai mana wannan kaji ubangiji tabaraka wa ta'ala sai sauko da wannan aya ce walau rahimnahum da a ce mun tausaya musu muka yaye abin da ke tare da su wato na tsanani lalajju da za su zarce su yi taurin kai ya amahuna kuma suna ɗimuwa a cikin wannan kangarewar nasu shi yasa aka bar su haka na'am ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Ubangiji ya ce wa laqad akhadnahum bil azabi haqiqa an wato kama su da azaba shine yunwa amma fa mastakanu duk da haka basu kaskanta ba ga Ubangiji wa ma yatadarruna ba sa kaskantuwa zuwa ga Allah da roƙonsa na'am حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Ubangiji ya ce ba sa ƙasƙantuwa har sai lokacin da aka buɗe musu wato wata ƙofa azaba wato mai tsanani kuma shine ranar badar. Izahum fihi mublisun sai a gansu sun yanke ƙauna daga dukkan wani alheri wannan rana. Na'am.
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba sa ganin cewa Allah fa shi ya halitta musu wato jinsu da kuma ganinsu da zukatansu na'am قليلا ما تشكرون amma kaɗan ne suka gode cikinsu na'am وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ubangiji shi ne wato ya halicce ku a cikin ƙasa kuma za a tara ku zuwa gare shi ranar tashin alkiyama وهو الذي يحيي ويميت ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma shi ne zai ƙara rayar da su ya busa koko shi ne rayar da su ya sa wato rayi a jikin tsoka kuma shi zai kashe su na'am وله اختلاف الليل والنهار saɓanin wato dare da rana wanda ya zo da fari da duka ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka ku hankalta ku ba da gaskiya mana بل قالوا مثلما قال الأولون ubangiji ya ce ba su hankalta ba balkalu bari ma sun ce wato kamar yadda yan farko al'ummatai da suka gabata suka faɗa su ma suka faɗa
قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون suka ce idan suka rasu suka zamanto wato ƙasa da kuma ƙasusuwa ta yada a tashe su na'am لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل suka ce wato ai an musu wannan alkawari da iyayensu wato tun gabanin zuwan annabi amma har yanzu ba yi ba na'am إن هذا إلا أساطير الأولين suka ce ai wannan zance kawai tatsu ne yan farko ne na'am قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون wato har yanzu ana samun irin waɗannan mutane idan ka gaya musu cewa fa akwai kamu a lahira sai su ce waye je gani ko waye je dawo to duk wanda yake faɗan wannan yana ƙaryata alkur'ani ne Allah ya kiyaye ga ƴan uwansa nan da haka mutum yayi imani da Allah wato duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa ya gaskata shi da haka mutum ya kiyaye irin wannan magana zaka kai shi zuwa gari da nema eh Allah ya kiyaye na'am سيقولون لله Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce idan sun faɗi haka ka ce musu wato ƙasa da abin da ke cikinta dukkan shi na wane ne in kuntum ta'lamuna eh in dai kun san wato suna da mahalicci na'am sai su ce wannan halitta Allah ce na'am قل فلا تذكرون to da haka ba za ku wa'azantu wanda ya ikon wannan ba zai iya wato halitta raya ku bayan mutuwa ba Mm.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم har yanzu Ubangiji ya ce a tambaye su wane ne Ubangijin sammai guda bakwai da kuma wane ne Ubangijin al'arshi, na'am, سيقولون لله har yanzu za su ƙara cewa su ma na Allah ne, eh, قل فلا تتقون da haka ba za ku ji tsoron Allah ku kiyaye wannan abubuwa ba, Mm.
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدين ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون har yanzu ubangiji ya ƙara kafa musu wato wato hujja yace ka tambaye su mallakar kowanne abu kam nawa ne ne wannan wato ta'urdin ta mubalaga ce wato ma'anan shi mulku ne kawai mulku kulli shay wa ta'ulil mubalaghati kamar zaka ce azamutu da rahamutu da nasutu shi ma nasu ne kawai da haka mubalaga ce kawai wa huwa yujiru wala yujaru alaihi Allah shi yake kiyaye kowa ba isa kiyaye kowa ga barinsa ba in dai kun sani na'am har yanzu za su ce waɗannan su ma wato mallakar komai na Allah ne fa anna tusharun to da haka taya za a yaudare ku wato a kau da ku ga barin bauta wannan ubangiji na'am Allah ya ce ya kawo musu gaskiya shine alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallama na'am wato suna masu ƙarya a wajen kore shi na'am ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai rikida ba kuma babu wani Allah tare da shi shine gaskiya na'am إذا لذهب كل إله بما خلق idan da za a samu wani Allah koma bayansa to da kowanne Allah zai tafi wato da wannan abin da ya halitta din eh dole kowa zai ce yau rabona ne kamar da Busairi yake faɗa an likullin minin nasibun fa Allah tamayyaza al-ansiba akwai ko to da haka am khalatuha wa ma baghal khulata'u dole da za a san cewa Allah na farko yana mulki daga safiya zuwa dare shi ma wannan kuma dole za a san wannan kuma dole za a samu rigima to da haka duk wannan abubuwa ba haka ba na'am ولعلى بعضهم على بعض da kuma wato sashen su za su rinjayi sashe ayyaki na'am سبحان الله عما يصفون sarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke sifanta shi da shi na ɗa da kuma abokin tarayya na'am عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون Ubangiji shi ne masanin wato ɓoye da kuma bayyane wato ya tsarkaka ga barin haɗa shi da abokin tarayya. Na'am.
قوة إما تريني ما يوعدون Ya ce, Ubangiji in ma turiyanni idan za ka nuna mini alkawarin da ake musu, na'am.
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Da haka Ubangiji to kaskasa ni cikin waɗannan mutane, na'am.
وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون Ubangiji ya ce yana da iko ya nuna masa alkawarin da aka musu kuma Allah ya nuna masa Allah ya kai annabi aljanna ya kai shi wuta duk ya ga abubuwan da Allah ya tanada a ra- a daren Isra'i da Miraj. Na'am.
ادفع بالتي هي أحسن السيئة Isfa ata ka tunkuɗe mummuna billati hi ahsanu da wato hali mafi kyawu kamar da muka karanta a ƙarshen Araf. Khudil afwa wa amur bil urfi wa arif anil jahilin. Ana son wato mutum idan yana da awa'i zuwa ga Allah dukkan wani mummuda da aka masa to kada ya biye ga wannan mummuna shi dai wato hali mai kyau. Na'am.
نحن أعلم بما يصفون Allah ya ce shi ne ya san abin da suke wato sifanta Allah da shi zai saka musu da shi kenan. Hmm.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين kai dai ka ce Ubangiji wato kana neman tsari daga taɓawan shedanu na'am وأعوذ بك رب أن يحضرون kuma ya Ubangiji ina neman tsari wato kada waɗannan shedanu su halarto muni a cikin lamurana Mm.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace hatta idza jaa ahaduhumul mautu har lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan su wato idan ya ga makomarsa wato wuta ko aljanna qala rabbi irji'uni sai yace ya ubangiji a me da shi duniya eh hunalika yatakallamu al-kafiru yatlubu min Allah ar-ruju'a ila ad-dunya wala ruju'a amma babu komawa rana din na'am لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا yace ubangiji a dawo da shi duniya ya Allah ya zai aikata wato aiki na gari shine ya musulunta ubangiji wato fi ma taraktu cikin abin da ya tozarta na rayuwarsa ubangiji ce kalla ina babu dawowa eh إنها كلمة هو قائلها yace wannan magana ce kawai yake faɗa na'am ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Ubangiji ya ce akwai barzakhun wato shamaki rayuwar kabari min wara'ihim wato gabansu ila yawmi yub'athuna an ranar da za a tashe su eh ba sai an je lahira kadai wato za a azabtar da mutum ko a ni'imtar da shi tun a kabari wato Allah yana yin haka na'am فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون idan aka yi busar ƙaho Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ranar to babu wato dangi tsakanin wato mutane wala ya tasa'alun an ce dukkan wani dangi yana yankewa wannan rana amma wato banda dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato alaka da shi duk wani sharifi to ranar dangantakarsa da annabi za ta amfane sa haka kuma wanda wata alaka ta hada shi da annabi kamar sirikantaka shi ma za ta wato za ta amfane shi yace kullu nasabin وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي da aka dangin annabi ba karamin wasa bane kuma yin alaka da annabi ta bangaren aure shi ma ba karamin alaka bane shi wannan baya yankewa aka ce na'am فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون a wato an ce wala yasasalun wato ba za su tambayi juna a wannan rana ba a wani guri kuma wa fi ba'dha a lokacin da ba za su iya tambayar juna ba lokacin da za su shiga cikin wato imuwa su sume amma wa fi ba'dha yufiquna a wani hali kuma za su farka shi yasa kaji ana cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما النبي ياتنا تد سهبنسا وترانا فذكر أمر الآخرة سيأمشي لمر اللاهرة وعظهم موعدة رقت منها القلوب وذرفت لها العيون النبي يا مس وعزي وند زكا تنسو سكا توسسا هوا ينسو سكا زبا فقالت عائشة يا رسول الله سيدة عائشة تتي من زن الله أتذكرون أهليكم يوم القيامة شنداءتنا إيالي رانا تاشن القيامة قال الرسول صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce mata amma fi salasati na fala a wurare guda uku ba a tuna iyalai eh inda ma yaqifu almar'u bayna yaday Allah tabaaraka wa ta'ala lokacin da mutum zai tsaya wato gaban ubangiji a lokacin da za a masa hisabi wa takhruju alkutubu la yadri alinsanu hal ya'khudhu kitabahu bi yaminihi aw bi shimalihi wato lokacin za a fito da littafin mutum bai san da wanne hannu zai karbi wannan littafin nasa to fa hunalika la yatadhakkaru ahadan a wannan guri ba zai tuna kowa ba wa indama tuba'u a'maluhu alhasanatu fil kiffati alyumna was-sayyi'atu fil kiffati al-yusra haka nan lokacin da za a sanya ayyukansa kyawawa a ma'auni wato na dama munana kuma a sa su a ma'aunin hagu to shi ma a gurin nan ba zai tuna kowa ba فإذا غلبت السيئات دخل النار إذا مونا نان سكاي رنجايه sai shiga wuta Allah ya kiyaye mu wa idza ghalabat alhasanatu idan kyawawan suka yi rinjaye dakhala aljannata hunalika la yatadhakkaru ahadun ahadan a wannan guri shi ma babu wani wanda zai tuna kowa hatta ya alama ma yakunu waznu har sai ya san abin da ma'auninsa zai kasance wa idza wudi'a as-siratu ala jahannama idan aka ajiye siradi akan wutar jahannama fa kullu insanin yamshi ala sirat kowa zai tafi kan wannan siradi hatta ya sila ila aljannati har ya isa aljanna shi ma to ba zai tuna kowa ba to wannan gurade guda uku shine wato fala an saba bainahu yawma idin wala yatasaaluna a guri guda uku nan ne Allah ya kiyaye mu na'am faman sakulat فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Allah ya ce kaga waɗanda wato ma'aunansu suka yi nauyi da kyawawan ayyuka to waɗannan su ne masu rabauta a ranar tashin alkiyama wato aiki na gari shi yana da nauyi shi ko aiki mara kyau ba shi da nauyi haba'an mansura na'am ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون yace kaga waɗanda ma'aunansu ba su yi nauyi ba to waɗannan su ne suka yi asaran kawukansu khaliduna suna masu dawwama fi jahannama a wutan jahannama Allah ya kiyaye na'am تلفح وجوههم النار وهم فيها فالحون a ranar wato wutar jahannama talfahu wujuhahum tana kona fuskokin su ba fuska kaɗai take konawa ba dukkan mutum ma tana konawa wa hum fiha kalihun suna masu yaƙe a cikin wato wutar jahannama a shamarat shifahuhum al-ulya was-sufla an asnanihim a ranar wato labban su na sama wato za su ya- da da na ƙasa za su yaƙe wato su bar haƙoransu eh eh wato shamarat shifahum shifa shafatu sufla tasqutu ala surrati Allahu akbar yace wato leben wato ƙasa idan ya yake sai ya zo kan cibiyar sa qabilan azabar Allah Allah ya kiyaye mu wal ulya tankashifu ila fawqa as-ra'si wato leben sama kuma zai yaye sai ya zo tsakiyan kai qabilar wato ciwon azaba Allah ya kiyaye mu da wannan eh na'am
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Ala- a ranar za a ce musu shin alkur'ani ba a karanta muku shi ba ba a tsoratar da ku fa kuntum biha tukadzibun kuka kasance kuna ƙaryata su na'am قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
sai su ce ya ubangiji taɓewar mu ne ya ri- ya yi rinjaye wato su mutane ne da suka bata ga barin shiriya da wannan ba zai zama hujja ba na'am ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون sai su roƙi ubangiji ya cire su daga wannan wuta idan suka koma zuwa ga saba masa to suka ce fa su sun yi zalunci da haka Allah ya ce ko da an cire su ko sai sun koma abin da suke Allah ya kiyaye mutum da hali shi hali baya canjawa eh da ranar da aka yi kiran halitta wannan ruwa da aka kwaba wato kasan shi din shine halinsa shi yasa kafiri duk abin da yake idan za a cire shi daga azaban zai koma wato wannan abin da yake ne eh yaquluna hada muddat umri dunya marratayn za su faɗi wannan magana wato a tsawon lokacin wato shekarun duniya sau biyu eh wa umru dunya ikhtalafu fihi fihi shekarun duniya malamai sun yi sabani qila sab'atu alafin li hadith ad-dunya sab'atu ayyamin wasu sun ce duniya za ta shekara dubu bakwai ne to ka gani an ce ad-dunya sab'atu sab'atu ayyamin wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun eh ad-dunya sab'atu ayyamin min adama ila yawmina hadha madha sab'atu alafi sanatin wato tun daga rayuwar sayyidina adam zuwa yau shehu ibrahim yace wato shekara 7,000 sun wuce wa umru dunya marratayn shi ita ko rayuwar duniya shekarun ta wai biyu ne idan arba'ata ashara alfan sai duniya ta zama za ta yi shekara 14 kenan wakila suna ashara alfan wasu sun ce rayu a shekarun duniya ɗin wato shekara dubu goma sha biyu ne umrun duniya adadu alburuj adadin wato burujai idan umrun duniya marratai ne arba'atun wa ishirun alfan da aka kaga a to shekaran duniya zai yi wato shekara ashirin dubu ashirin da hudu zai zama wakila umru duniya wasu ku sun ce shekarun duniya talasu mi'ati alfin wato wa sittatu wa sittuna alfan shekara dubu ɗari uku da dubu sittin adadu a al'ayyami adadin wato kwanakin shekara kenan idan ya kuna adadu umru duniya ta wato talatin mi'ati alfi sanatin eh, wannan wa sittatin wa sittina da kusa alfa sanatin in kana hadha fa umru dunya marratayn idan aka ce wato shekara guda biyu zai yi zai zama 700 ah, 700 alfi sanatin wa 32 wa 30 da aka zai zama shekara 700 ah, da kuma wato da 32 فعلى كل تقدير امد امد طويل a kowanne kaddarawa na shekarun da duniya za ta yi idan sun yi magana za an sa musu a wannan lokaci kaga lokaci ne mai tso eh za su ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun da ka lam yajidu ayy jawabin fi tilka almuddati tawilati ba za su samu ansa a tsawon wannan shekaru duka ba idan sun yi magana ba za a musu magana ba wa ba'da umri dunya marratayn ala ayyi ayyin min at-tadbir ujibu bayan wato tsawon shekarun duniya so biyu idan aka riba shi biyu a lokacin Allah zai ansa musu ya sa zabaniyawa su ne da musu martani Allah ya kiyaye mu da azabar wuta ka duba magana fa za su sai sun yi shekarun nan ba a yi magana ba sai tukunan za a yi za a da musu martani ka ji martanin shi ma na'am Ubangiji zai ce a wato a harshen mala'iku ku kaskanta a cikin wutar jahannama wato kada ku ƙara mun magana. Allahu akbar. La tukallimuni ba'da hadha fanqata raja'um daga wannan kuma fatan su ya yanke har abada sun tabbatar cewa ba za a wato cire su a wutar jahannama ba. Na'am.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا wato wasu daga cikin bayin Ubangiji tabaraka wata'ala su ne mutanen Makka suna cewa ya Ubangiji mun ba da gaskiya da kai don haka ka mana gafara da jin kai wa anta khairur rahimin wa anta khairur rahimin kai ne mafificin masu jin kai na'am فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري amma sai kuka ziki sai kuka riki waɗannan mutane abun wa izgilinku hatta ansaukum zikri har suka mantar da ku wato ambatona na'am وكنتم منهم تضحكون kuka zamo kuna musu dariya na'am إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
Ubangiji zai ce ya saka musu wato a yau dalilin wato haƙuri da suka yi akan bauta masa, wato annahum humul fa'izun, su ne masu rabauta, e fazu bin na'imil mukimi. Kala Rasulu sallallahu Alaihi wasallama, wato annabi ya ce yau malli Bilali, ya gaya Bilal, Bilalu bi masabakta ne, wato Bilalu da me ka gabace ne, da khaltul jannata وما أقبلت في منزل إلا وسمعت خشخشة خشخشة- خشخشتك أمامي واتو يتي يا شجع الجنة بفسكنشي ونجدا بس يا جمو انت كلمين واتو بلال كما أقبنسا annabi ya tambayi bilal me kake yi har ka riga ni shiga aljanna amma ba wai riga na shiga ba yana gaban annabi a matsayin wato ya shiga aljanna kawai da annabi babu wanda zai shiga aljanna in bai shiga ba shi yasa ake ce masa alfatihu eh daga cikin dalilai bi masabaqtani da me ka gabace ni qala ma ahdathu qattu illa wa tawadda'tu yace bai taba yin kari ba sai yayi alwala wa ma tawadda'tu qattu illa wa sallaitu rak'atayn ban taba yin alwalan ba kuma sai yayi raka'a guda biyu ba farilla ba qala bihima ya bilal to da wannan ne ka gabace ni aljanna Allahu akbar ay bihima سبق إلى الجنة وهذا يدل على أن الجنان منازل وأن هنا نون شوى الجنتي واتو واتو درجو جيني كل عمل له جنة كو أن أيك ينادى الجنة إيه نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tambaye su wato kam labistum fil ard shekaru nawa kuka yi wato a doran kasa na'am قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم sai su ba da ansa su ce wato sun zauna wato yau rana guda ko ko wuni ne ma kaɗai saboda mantuwa da suka yi na'am فاسأل العادين Allah ka tambayi mala'iku su suka san shekarun da muka yi a duniya na'am قال إن لبثتموا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah ya ce wato ba ku zauna a duniya ba sai wato kaɗan lau annakum kuntum lau annakum kuntum ta'lamun amma da kun san haka fa na'am أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
Ubangiji ya ce, Kun zaci, kun yi zato cewa na halicce ku ne don wasa ba don wato hikimar bauta ba, wa annakum la turja'una ilaina, kuma kun zaci cewa ba za ku dawo gare mu ba, ina ba haka Allah ya halicce mu ba, na'am.
فتعالى الله الملك الحق Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka wato gabarin abin da suke faɗa koko wasa almaliku wanda shine sarki tabbatacce na'am لا إله إلا هو babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai رب العرش الكريم ubangijin al'arshi mai girma koko Allah shine mai girma duk wanda ka dauka yayi na'am ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ubangiji tabaraka wata'ala yace kaga waɗanda suke bautawa wani Allah wato la burhana lahu ba su da wata hujja bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih inda rabbi Allah zai musu hisabi akan wannan abu da suke yi na'am إنه لا يفلح الكافرون su sani dai kafirai ba sa rabauta ranar tashin alkiyama na'am وقل رب إذ وارحم وأنت خير الراحمين
ka dauki ubangijinka gafara da jin kai eh wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafificin masu jin kai Allah ka jin kanmu annabi sa ubangiji ce wa rahmati wasi'at kulli shay eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am سورة أنزلناها وفرضناها na'am وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتوانا إتشي أكي كرا سورة النور إتمدنية شيبة تمكبتي وهي اثنتان أو أربع وستون آية تنا دا آية ستين أو نقولي دبيو أو نقولي واتو دهدو سورة أنا كرنت سورة النور سبب أن لا يشي الله نور السماوات والأرض dalilin da yasa aka kawo ta wato bayan wannan suratul mu'minun saboda Allah ya magana yace walladina hum li furujihim hafizun to haka wannan kuma ta yi magana akan kazafi to haka shi yasa aka hada su a guri amma kaga ita ai ta Madina ce yawwa wannan shine dalili eh ta yi magana akan abubuwa da yawa na shari'a musamman abin da ya shafi wato kazafi da sauransu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuskinu nisaakumul ghurafa kada ku zaunar da matayenku a wato dakuna imana kada ku sanya mata a shaguna suna zama wala tuallimuhunna alkitabata kada ku koyar musu wato rubutu yawancin mata idan suka yi ilimi fanɗarewa suke shi yasa ko a mace ta gari ba a ce mace ne ilimi ba dama an gane ai ba a ce mace mai ilimi ba a'a an ce mace saliha an gane wanda in ka umarce ta za ta ansa umarninka in ka hana ta za ka za ta hannu da haka wannan ita ce mace ta gari ba mace mai tarin ilimi ba yawancin su in sun yi aure suna gagara sun yi karatu to suna gagaran mazajen su wala tuallimuhunna alkitabata wa allimuhunna alghazla wa suratan nuri ku koyar ku koyarwa matan ku saka da kuma suratul nuri akwai wato hukunce-hukunce da yawa wanda in sun sani ba za su saɓi Allah ba. Li'annaha suratun tu'allimu afafa sura ce da take koyar da kamewa Ubangiji tabaraka ta'ala yace suratun anzalnaha ai hadhihi suratun wannan sura ce da Allah ya sauko ta wa faradnaha kuma ya faranta farille a cikin ta wa anzalna ayatin ya sauko da ayoyi bayyanannu a cikinta la'allakum tadhakkarun wato dan ku wa'azantu Allah ya saukar da waɗannan abubuwa na'am الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ubangiji yace kaga mazina- mazinaciya mace da mazinaci wato fajliduhum kumusu fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata janda kuwa wato kowanne daga cikinsu bulala ɗari idan suka yi zina. Eh, ai, ghai, azzani ya tuwa zani ghairar muhsanaini, wato waɗanda ba su yi aure ba, li'annal muhsanaini yurjamani bis sunnati, waɗanda suka yi aure to su jefe su ake. Arrajmu laisa fi kitabillah innama sabata bis sunnati. Shi jefewa ɗin babu shi a cikin alkur'ani an soke shi karatun kenan amma hukuncin akwai shi a cikin hadisai eh wa kana wato ayatun tuqra'u ko wa kana ayatan tuqra'u fa nusikhat tilawatuha shi ma rajmu aya ce da ake karanta ta sai aka soke karanta ta wa baki hukmuha hukuncin ta yawanzu hamma umaru yawman fi an yaktuba fi akhir al-mushaf sai na umar ya so ya rubutu a ƙarshen alqur'ani laula al-khawf min an azida fi kitabillahi lakatabtu rajma fi akhir al-mushaf kaji yace ba dan wato ina tsoron a ce na ƙara alqur'ani bai ce da na rubuta ayatul rajmi a ƙarshen alqur'ani makhafata an yati zamanun yaqulu an-nasu ma ra'ayna ar-rajma fi kitabillah saboda jin tsoron kada mutane su zo a ƙarshen zamani su ce mu ba mu samu jefe mazinaci a cikin alqur'ani ba wa inna ar-rajma fi kitabillah shi jifa wato jefe mazinaci yana cikin alqur'ani kunna naqra'uhu wa na'malu bihi muna karanta shi kuma muna aiki da shi farajama ar-rasulu manzo shi ma yayi jifa wa rajama abubakr wa rajamtu ana sayyidina abakar ma ya jefe mazinaci shi ma sayyidina umar ya jefe yace ar-rajmu haqqun thabitun fi kitabillahi ila yawm al-qiyamah ai ya tabbatar da shi eh yace jefe mazinaci mai aure wato tabbatacce ne a cikin alqur'ani ko hukuncin Allah har tashin alkiyama shi ayan yanda yake ash-shaykhatu ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum albattata wannan shine ayan da an soke karanta shi amma hukuncin yana nan da haka waɗanda za a wa bulalan su ne wanda ba su taɓa yin aure ba bulala ne na tsoratarwa eh an ce idan za a yi bulalan wato hannunka in ka riƙe haka ba za ka ɗaga shi haka ba haka ne za a riƙe bulalan kuma an rike bulala mai laushi ake rike ba wani sanda za a rike ba shi ma in ka rike da wannan yatsa babba da kuma manuni haka za a rike sai a rike haka in ya wuce haka ba zai yi ba kuma za a masa ta baya ne a tuɗe kafan ka ɗaya wato na dama a gaba na hagu a baya haka za ka tsaya daidai kansa kana masa haka haka ne bulalan da haka tsoratarwa ne kawai fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata janda ay darbatan yuqa okay na'am ولا تعبدكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام wato idan aka wa mutum wannan bulala ana kai shi a daure sa tsawon shekara kuma idan bawa ne sai a masa rabin waɗannan bulala bulala hamsin idan kuka zo yi wala ta'khudkum bihima ra'fa wato tausayi kada ya kama ku a cikin hukuncin Allah wannan Allah ne ce a musu kakku tausaya musu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir muddin wato kun ba da gaskiya da Allah da abin da ya faɗa da kuma ranar tashin alkiyama na'am yace wato wasu jama'a cikin musulmai su halarci wannan azaba da za a musu shine bulala kila salasatun wa kila arba'atun adadu shuhudi az-zina ana son akalla mutum uku ko koma mutum hudu adadin shaidun zina su halarci wannan wato haddi da za a yi na'am الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك نعم واصل وحرم ذلك على المؤمنين wato a farko ba azzani la yankihu illa zaniyatan shi mazinaci a farkon musulunci to ba zai auri wata mace ba sai mazinaciya ko ko mushrika haka ita ma mace mazinaciya karuwa ba za ta yi aure sai mazinaci kamar ta ko mushriki eh saboda munasaba tsakanin su wa hurrima zalika ala almu'minin an haramta mu'minai auren mazinata eh wato nazala dalika lamma hamma ba'du fuqara'il muhajirin wannan aya wato ta sauka yayin da wasu talakawan muhajirai suka yi niyya an yatazawwaju baghayal mushriki sun so auren karuwan mushrikai wa hunna musiratun saboda su mawadata ne li yutifna alaihi kaji auren jari hujja kira saboda su ciyar da su fa qila at-tahrimu khassun bihim an ce haramcin ya keɓanci waɗannan muhajirai ne sahabban annabi wakila amun wato an ce ma ayan ya game amma wa nusikha bi qawlihi ta'ala wa ankihu al-ayama minkum da haka kowanne mutum zai auri kowace mace in dai musulma ce akwai kafa'a wato ya dace idan mutum zai aure ya dubi matar da ta dace da shi ita ma mace ta dubi wanda ta dace da shi ta da ya dace da ita wannan shine kafa'a amma idan waliyai koko ma'aurata din sun yarda sun fadar da kafa'a wannan babu laifi misali wannan yar gidan babban shehi ne wannan kuma mazinaci ne sai ta yarda za ta aure sa baban ya yarda halas ba fi shai za a yi auren amma babu kafa'a kowa ya auri abin da ya dace da shi shine zaman lafiya misali yanzu kana malami ya dace ka auri kai aure a gidan addini saboda su ne za su tafi daidai da kai idan ka je ka auri 'yan duniya zai yi a zauna lafiya yawwa haka shi ma idan mai kuɗi ne to ya dace ya auri mai kuɗi idan ka auri talaka to akwai matsala akwai kafa alabu da minha kamar yadda an ce al'arabu ba'du afa'u ba'du da ba sun ce hadisin akwai magana a kashe to kaga idan sarki ne ya dace auri 'yar sarki kar talaka ka je ka auri 'yar sarki gidan da zaka aje ta baka da shi abincin da take ci baka da shi kaga idan ka dauko ai ka dauko akan ka aiki ba zai mace misali tana cikin AC da sauran abubuwa kai ka je kana da gidan tabo ka aje ta wannan ba zai yiwu ba amma idan suka yarda sun amince to shikenan to wannan shi din ma kamar babin shi ne eh idan kafa'a sun fadar da shi babu laifi za a yi auren eh na'am والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فأخذهم ثمانين جلدة a ubangiji da yace azzaniyatu wazani an gabatar da wato mace akan namiji zina ba a yin ta idan ya mace bata yadda ba shi yasa Allah yace matar da ta yi zina da namijin da ya zina amma a sata da yake harka ce ta ƙarfi an ce a sariku wa sariƙatu. Da aka shi yasa aka ce wanda ya sata da wacce ta yi sata. Da aka idan wato wani ya ba wa ‘yarka ciki, ko ko wani yana tare da ‘yarka kar ma ka ba wa kanka wahala ka ce za ka wa mijin ko saurayin fada, ka wa ‘yarka. In ba ta yarda ba ba za a yi haka ba. An fahimta, saboda azzaniyatu wazzani shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar da mace a ambato din eh wallazina yarmuna almuhsanati ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace kaga wadanda suke yin kazafi ga mata kiyayayyu wato kazafi shi yana daga cikin kaba'ira mace kiyayayya mutun yace mata mazinaciya wannan haramun ne a ranar kiyama za a yi masa bulala thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada wato basu kawo shedu guda hudu akan wannan zina ba fajliduhum 80 jalda kuma su bulala 80 akan wannan magana da suka yi na'am wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun kuma bayan sun yi an musu wannan bulala kada a ƙara karban shaidar su duk mutum wanda ya aka taba masa haddi ba a karban shaidar su sai dai in ya tuba amma a wannan haddin da aka yi masa shi ma ba a karban shaidar sa misali mutum ne ya taɓa sata aka yanke masa hannu to har abada ba za a karɓi shaidarsa akan sata ba ai zai yi ce to ai ba zai yi ni kaɗai za a kowa sai an masa da aka zai iya yin sharri ai ko to mutum in ya yi wannan laifi ba a karɓan shaidarsa akan wannan laifi eh da shi ne Allah ya ce wala taqbalu lahum kada ku karɓi shaidarsu har abada waɗanda suka yi wannan to su fa fasikai ne masu yin kasu man qadafa muhsanatan ولم يأتي بأربعة شهداء واتو يرون الزنا من جهات مختلفة دون ديوا مشي كياييا كذفي بكاو شهدو غدا هدوبا da suka ga wannan zina ta bangarori kala-kala fi zamanin wahidin a zamani guda ɗaya lokaci ɗaya wa dukhulid dakari fil farji kal mirwadi fil muqlati wato ko ba su ga shigan gaba a cikin gaba kamar mishi a cikin tando shaidar zina yana da wahala ba zai yi a ce mutane wannan sun gani wannan sai kun gani tare an gane ai tare da ku gani gani ɗaya da haka in an kira wannan zai ba da shaida irin naka amma ko da wannan guda uku sun ba da shaida in ɗaya ya saba za a ba waɗannan bulalan rajmu a bulalan kasafi ne da haka ko da ya gansu a tuɓe suna kwance in bai ba da kwatance wanda ukun nan suka bayar tuho ba za a karɓa ba kuma duk wanda ana yi saboda kare mutuncin mutum musulmi ne da haka musulmi yana da daraja sosai a wajen Allah tabaraka wata'ala kuma ya zamanto kulluhum hurrun muslimun adilun dukkansu wato ƴaƴaye ne ba bayi ba kuma musulmai adalai hada hada la yaqa'u abadan kaji man qadafa bizina wa lam ya'ti bishahadati bihadhihi alkayfiyati duk wanda ya kazafin zina bai kawo sheda a wannan yanayi ba to fayujladu 80 jaldatan za a masa bulala 80 haddin kazafi shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa eh na'am illa alladhina إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ba za a karbi shaidan su Allah ya ce har abada sai dai waɗanda suka yi tuba wato suka gyara ayyukan su bayan yin wannan kazafi A- in suka yi haka fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne gare su kuma mai yawan jin kai ne wato haka na'am والذين يرثون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
akwai magana da an kawo nan amma bai dace a karanta ta ba duk da wato akwai darasi a ciki da abin da ya shafi sahabban annabi to ba a karanta su a public haka fage na karatu ne ba na amawa ba ne na'am wallazina na'am farana mun karanta wallazina yarmuna azwajahum Allah yace kaga waɗanda suke wa matekun su kazafi walam yakul lahum shuhada kuma ba su da shaidu illa anfusuhum sai dai kawo kansu fa shahadatu ahdihim na'am فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين na'am wasil والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
na'am ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بكتاب إنه لمن الكاذبين na'am والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين a wannan kuma shi ma ƙazafi ne amma a babin li'ani yake eh waɗanda za su wato wa ma tekunsu ƙazafi ba su da shaidu sai kawo kansu kaɗai to shaida ɗayansu shi ne shaida guda hudu sababu nuzuli hadhihi al-ayati anna al-ayata al-ula lamma nazalat wannan aya ta farko da muka karanta da ta sauka jaa asim ibn adiy ah, min al-ansari wato wannan sahabi cikin mutanen Madina yazo shi shugaban kabila ne وقال يا رسول الله احدنا اذا وجد رجلا على بطن زوجته دايما idan ya samu mutun tare da matarsa in dhahaba yatlubu arba'ata shuhada'a qad ar-rajulu hajatahu wa dhahaba in yaje nemo shedu guda hudu to ai wannan mutun zai tafi wa in takallama julida idan koye magana to za a masa bulala wa in sakata sakata ala hararatin shadidatin wa ghaidin shadidin idan koye shiru to fa zai shiru akan wani lamari mai zafi da fushi mai tsanani ma da ma naf'alu to me zamu yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر كما قالت الآية أربعة شهداء في أنسى مشهد هدن نندي فذهب فأتى أويمر آه، أويمر نل- آه، أويمر نل أجلاني bayan ya tafi sai wannan sahabi ya zo wajensa ila asimin ila asim ibn abi shugaban su ne qala lahu ya asim ana wajadtu sharika ibn sahma'a wato batnuhu ala batni zawjati yace ya samu wato wannan mutumi mai suna shariku dan sahama'a yana tare da matarsa wastabaratuha arba'ata ashhurin ma ataituha yace ya wato jira tsarkin ta tsawon wata hudu bai kusance ta ba wa hahiya hubla gashi tayi ciki tunda ya ta- ya ya kama su bai sake taɓa matan ba har tsawon wata hudu sai ga ciki ya bayyana hadha alhamlu laysa minni wannan ciki ba nawa bane فرجع عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاصم دان أديو يقوم وجن النبي وقال سبحان الله ما أسرع ما ابتلاني الله به ما ماكن سوين أبن ده الله جربيش دشي سؤالي وجدت هذا في أهلي تنبير دني واتو لا سامو أبن أشكي دنجنا أنت البلاء موكل بالمنطق mutum ya kiyaye bakin shi an gane hausawa ma sun ce baki baki yake yanka wuya to da haka mutum in yana faɗan abu zai faru da shi mutum ya faɗi alheri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut mutum zai faɗi magana to ya faɗi alheri amma ya daina faɗan abu mara kyau yana aukuwa eh shine yace qassal qissata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai karanta wa annabi wannan labari fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila uwaymir wa ila zawjatihi khawlata sai annabi ya aika zuwa ga wannan mutumi da matarsa fa qala ya uwaymiru ittaqillaha wa la tabghis zawjataka bighayri alhaq sai ce ka ji tsoron Allah kada ka jefi matarka ba tare da gaskiya ba fa qala wallahi wa billahi wa tallahi laqad ra'aytu sharikan ala batniha yaf'alu biha yace naga wannan mutumi tare da ita فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة النبي أتنبي والنماتة اتق الله ولا تقولي إلا الحق كذي صورا ألا كدك فليولي أبو سيقس فيها قالت لا هو غير فقط شيم يوم كيشي لكوي كما عني كدوب شر ماتا إيه أني هكذا إيه رأى الرجل ينظر إلي فقط نظرا طويلا يتي يا كوي ونم متني ينامني ونجوغن كلوني ذاك كوي sa'a zannuhu sai zaton sai muzanta wata mana wa ana ma amiltu shay'an sai tuhume mu wato bamu aikata komai ba fa nazala tajil ayatu sai waɗannan ayoyi suka sauka wato idan mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi akwai matsala da ake kiran li'ani za a kira su sai su tsine wa juna idan suka tsine wa juna to za a raba su amma har abada babu aure tsakaninsu ɗan kuma zai gaji ma'aifiyarsa an gane ayi idan su biyu ‘yan biyu ne ma za su gaji juna a matsayin shaƙiƙa ya ce idan mace ta haifi ‘yan biyu shegu to gadon su gadon li'ummai ne an gane ayi bi ma'ana ba zai yi su ci gadon juna duka ba shi li'ummi idan shi kaɗai ne gadonsa sudusi ne a nan yake tsaya da haka ba za su wuce nan ba bayan nan kuma ‘ya'yansu ba za su gaji juna ai li'ummai haka ne ko daga nan gadon ya yanke to idan zina ne su an haifi ‘yan biyu to gadon su haka zai tsaya amma idan li'ani ne to zai yi su gaji juna a matsayin shakikai imana ‘ya'yansu ma za su gaji juna haka abin zai saraya an fahimta kuma a musulunci mutum zai kore zai zargi matansa ya ce ya kama ta da mutum a ji a li'ani zai kore ciki ya ce ba cikinsa ba amma ba zai kore ɗa ba in dai ka yarda har aka haifi ɗa a gidanka in dai har ya kai wata shida to shari'a ba za ta yarda suka ce a wannan ba ɗana ba ne a babu wannan addini musulunci eh ko ya ne ne ma ko ba ɗanka ba ne ma dama a kan shimfiɗanka an haife sa ya kai ciki ya kai wata shida khalas alwaladu lisrash walil ahiri hajar da haka an haife sa a shimfiɗanka ɗanka ne amma ka iya cewa wannan na kama ta da wani bai yarda ba ko ko wannan ciki ba nawa bane amma wannan ba ɗana bane ma fi fil islam an fahimta don mutane da yawa kana ji suna irin wannan sai su ce wai wani ba ɗana ba ne ya aka aka haife sa a gidanka baka ce ba ɗanka ba ne aka yi cikinsa kai a gidanka baka ce ba ɗana ba ne da aka inda aka haife sa an gama inda ya kai wata shida kamar yadda rashin aure baya ba da ɗa ko mutum shi ya yi ciki to addinin musulunci ba zai a bashi ɗa a ce zai suna ɗauki ɗa wannan babu addinin musulunci shi ba idan kuma ba da ciki zai ba da ɗa, to me yasa taurinka in ya yi barbaran akuya baka zuwa ka karɓo ɗan? Eh, aure shi yake ba da ɗa ba wai saduwa ba, an fahimta, kamar mu'akasa na waccan ne ko? To don haka, Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce, in ba su da shaidu, walam ya kullahum shuhada illa anfusihim fa shahadatu ahadi illa anfusum fa shahadatu ahadihim shaida ɗayansu zai yi wato shaida guda hudu billahi ya rantse da Allah cewa yana mai gaskiya ya samu matarsa tare da wani fi ma rama bihi zawjatahu min az-zina ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa zai faɗi wannan la ra'aytuha tazni ya ganta tana zina ashhadu billahi alladhi la ilaha illa huwa la ra'aytuha tazni wannan zai memeta har su hudu a gaban alkali amma ake fa ba a gida ba yawwa wani aikin alkali yawwa a wato wal khamisatu anna la'anat anna la'anat Allah alayhi in kana min al-kadhibin wato sheda na hudu zai ce la'anar Allah ta tabbata gare shi in dai ƙarya yake akan wannan wannan shine abin da miji zai yi wa yajra'u wato anha al'adaba an tashhada an tashhada wannan zaka yi sabkun sa sai ya baka masdari marfu'i kenan shine fa'ili wato shahadatuha kenan arba'a shahadatin billah yajra'u anha al'adaba haka zaka karanta shi sheda wata guda hudu ga Allah cewa mijinta ƙarya yake shi zai tunkuɗe mata azaba amma ban yi ba ba zai fidda ta ba eh wato hiya taqifu aidan ashhadu billahi yace na sheda da Allah allazi la ilaha illa huwa innahu laminal kadibin wannan mijin nawa ƙarya yake mun haka za ta memeta da memeta har so hudu wal khamisatu ko wal khamisatu awarshu anna ghadab Allah ko an ghadiba Allah alaiha cewa fushin Allah ya tabbata gare ta in kana min as-sadiqin in dai wato yana cikin masu gaskiya a can anna la'anatallahi alaihi anan kuma anna ghadaballahi alaiha haka abin zai kasance eh to kuma haka aka yi wannan a mas'ala na li'ani fa shahida uwaymir shahadati al-khamsa sai wannan uwaymir din yayi ya sheda guda hudun sheda biyar din nan waja'atil mar'atu ita ma matan tazo wa shahidati aidan khamsa shahadati ita ma ta sheda guda biyar فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الولد بصفة كذا وكذا فهو من عويمر yace idan dan nan ya zo da sifa kaza da kaza to na daga uwaymir din ne wato mijin nata wa in jaa ghalid al alyatayn idan ko ya zo mai kaushin mai kaurin mazaunatai yana da katon duwawu fa huwa min sharikin al muttahami yana daga wannan da aka tuhume ta din al mar'atu fa waladat al mar'atu al walada على الصفة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم sai matan ta aifi wannan yaro akan kwatance da annabi ya bayar annahu in jaa alaiha wato falaysa min az-zawj eh falamma ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam alwalada yashbihu almuttahama jiddan da annabi yaga wannan yaro yayi kama da shariku ibn sahma'a wanda ake tuhuma qala laula kitabullahi ba don hukuncin Allah ba la kana baini wa bainaha amru yace wannan mace da akwai lamari tsakani da sai na jefe ta kaji ai kawai an gama an yi wannan hukunci ne da aka kawai ƙarya take alima annaha kadabat ta yi ƙarya ne to Allah ya kiyaye mu a lokaci ya gabato za mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am